ولا أغلق باب الدعوة إليه بعد فتح مكة وتكسير الأسلام دون تجديد البيعة على التوحيد دون تجديد البيعة على التوحيد ونبذ الشرك من أجل هذا عباد الله كان التوحيد أول الأمر وكذلك آخره من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة الحديث أخرجه أحمد وأبو داود اللهم آحنا على التوحيد وأمتنا عليه ووفقنا لتحقيقه يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى وأن ساتي من البركة a wannan mimbari mai albarka za mu tattauna ne a kan wani maudu'i daga cikin mafi girman maudu'ai gaba ɗaya wata ƙabiya ce daga cikin mafi girman ƙabaya gaba ɗayansu shi ne tattaunawa a kan abin da ya shafi jaddada tauhidi jaddada kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta. Wannan al'amari ne da mun gabatar da khutubobi a baya kusan tun farkon fara sallar juma a wannan masallaci namu mai albarka, jerin gwanan khutubobin da muka fara da su shine abin da ya shafi tauhidi. To, a lokaci irin wannan, a zamani irin wannan, ya zamto abin da yake wajibi dole a ƙara rakkazawa a ƙara mai da hankali wajen kira ga jaddada wannan al'amari mai matuƙar girma shine tauhidi kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da korewa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da yake haɗa shi ne da ababen tarayya da ɗaukar haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ba da shi ga wani mutum lalle wannan ‘yan uwana masu albarka abu ne da yake musamman a wannan lokaci da abubuwa suke nema su lalace al'amura suke nema su taɓarɓare al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nema a mai da su baya al'ummar da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yana kai komo ba dare ba rana ba ruwa ba sanyi ba iska don tabbatar da wannan al'amari mai tsada shine kadai ta Allah maɗaukakin sarki domin tabbatar da shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wani bala'i da musiba da kuke jin labari ya shiga domin sa ne ya shiga an zuban masa da jini an cire masa haƙori an yi attempting ɗin kashe shi duk wani bala'i da musiba da kuka sani an nemi a afkar da ita ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba dan ya zuban musu ba ba dan yana neman wani abu nasu na duniya ba a'a kawai dan kokarin tabbatar da kadai takar Allah madaukakin sarki shi shi kadai wannan abin da yake da matukar muhimmanci irin wannan wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tafiyar da rayuwarsa dan tabbatar da shi yanzu kuma lokaci guda a wayi gari ana so a lalata shi a me da mu baya a mai da mu cikin duhun jahiliya lokacin maguzanci a ringa ɗaukar haƙƙin wasu haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ana jingina shi ga wasu mutane lallai akwai aiki babba ga dukkanin wanda zai iya hawa mimbari ko yake da tebiri na karantarwa ko yake da lasifika ta wa'azi ya tashi domin faɗakarwa domin korewa Allah maɗaukakin sarki ababen tarayya lallai wajibi ne akan wannan duk masu da'awa su mai da su abubuwan tattaunawa a sa littattafai na aƙida a fito da wa'azoji da za su tabbatar da aƙida da tauhidi da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala saboda mahimmancinsa ‘yan uwana masu albarka lallai tauhidi shine kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bautarsa shine kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ɓanta da shi a cikin ilahiyarsa ma'ana a cikin bautarsa da kuma rububiyarsa shine ma'ana a cikin ayyukansa da kuma sunayensa da siffofinsa kun ga waɗannan abubuwan guda uku to Allah maɗaukakin sarki baya tarayya da wani daga cikin bayansa a cikinsu bauta ta Allah ce shi shi kaɗai subhanahu wata'ala duk abin da ke amsa sunan wani irinsa haka na dukkan abin da yake aiki ne na Allah subhanahu wata'ala samar da halitta kula da halittar sarrafa halittar wannan duk aiki ne na Allah subhanahu wata'ala haka nan Allah ya kaɗaita a cikin sunayensa da kuma siffofinsa subhanahu wata'ala lallai tauhidi shi ne asasi ginshiƙe na wannan addini namu uwana mai albarka shi ne abin da yake tallafe yake rike da wannan addini namu duk wani abin da ka sani yana da alaƙa da wannan addini namu na musulunci ɗan uwana mai albarka matuƙar babu tauhidi wallahi ba shi da amfani da sallanmu da azuminmu da zakkarmu da duk wani aiki da kake ji aikin alkhairi ne matuƙar aka gotar aka zamar da kinshiƙe na tauhidi to duk waɗannan ba za su zauna ba su ma zubewa za su ba za su amfani ba tauhidi shine asasi na komai a wannan addini namu shine babban ginshiƙin abin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabawa da manzanni a kansa shine mafi girman haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala yake da shi akan mu bayi game da shi shine aujabul wajibat wajibin da ya fi zama kowanne wajibi wajibi a kanmu shine asasi kuma na karɓar kowanne irin aiki da ɗa'a da mutum zai yi maɗakar kana so ka yi aiki allah maɗaukakin sarki ya karɓa to ya kasance kana da tauhidi ɗan uwana mai albarka duk aikin da za ka yi duk yadda za ka bautata wa allah subhanahu wataala wallahi matuƙar ka goce wa tauhidi to wannan aikin naka gini ne kake yinsa da tubalin toka idan ka gama lalacewa zai rushewa zai bashi da amfani tauhidi shine asali yan uwana masu albarka babban malami ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah yake faɗa game da wannan kalma mai tsada ita ce kalimatu tauhid yake cewa kalimatun qamat biha al-ardu was samawat kalma ce da sama da ƙasai sun tsaya ne saboda wannan kalmar daga ranar da aka wayi gari wannan kalmar ba ta aiki ba ta nan to wallahi daga ranar da aka wayi gari babu wani mai ta Allah maɗaukakin sarki to duniyar ba ta da amfani Allah zai tashi kayansa ne kawai so daga abin da yake rike da wannan sammai da kasai namu shine kalimatul tauhid ta Allah subhanahu wata'ala da ake ita ce kalmar da saboda ita Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dukkanin halittu gaba ɗaya da ita ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko dukkanin manzanninsa saboda tabbatar da ita saboda wannan kalma ce Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da dukkanin littattafansa da ita ne ya shar'anta dukkanin shari'o'i saboda ita ne za a kafa mizani ranar tashin alkiyama domin gwada aikin mutane za kuma a shimfiɗa takardu na ayyukan bayi a ga suwaye suka tabbatar da ita suwaye kuma suka yi sakaci da ita da wannan kalma ne ake cin kasuwar aljanna da kuma ta wuta ‘yan wuta suke shiga wuta su dawwama a cikinta Allah ya kiyaye mu ‘yan aljanna suke shiga aljanna su dawwama a cikinta Allah ya samu daga ciki duk saboda tabbatar da wannan kalma ce ta tauhidi ‘yan uwana masu albarka saboda wannan kalma ce ‘yan uwana masu albarka saboda tabbatar da tauhidi al'umma da Allah ya halitta gaba ɗaya suka rabu rabo biyu da muminai da kuma kafirai wanda duk ya tsaya wajen tabbatar da tauhidi sunansa mumini wanda ko duk ya goce ya zame wajen ƙoƙarin yi wa tauhidi zagon ƙasa da kawo masa cikas to lalle zai shiga cikin waɗanda suke kafirai da wannan kalma ne ake samun nagartattun bayan Allah abrar wa fujjar da mutanen da suke fajirai saboda wannan kalma ne da kuma haƙƙin da ke kanta Allah subhanahu wa ta'ala yake tambayar bayi a cikin kabari idan sun shiga sannan kuma ake tambayar su lokacin auna aiki ai musu hisabi akan wannan kalma ne kuma ake ba da lada da alhaki ake yin ukuba ake yin kuma abin da yake na rahama don uwa akan wannan kalma ne ake zare ta kubba ai jihadi akan wannan kalma ne annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi da sahabbansa suka shiga lungu kokarin tabbatar da ita wannan kalma dai uwa ita ce mafi girman haƙƙin Allah maɗaukakin sarki akan mabayi gaba ɗaya ita ce kalimatul islam ita ce kuma miftahu daris salam duk wannan kalmar ita ce in ji malam ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yan uwana masu albarka in dai wannan kalma tana da irin wannan girma da matsayi da falala to lallai wajibi ne akan kowanne mumini ya ba ta kulawa ta musamman kada ya yi sakaci da ita kada ya yi wasa da ita kada ya bari wani abu ya taba masa ita duk abin da kaga yana wasa yana kaiwa da komowa a kusa da wannan kalma ta tauhidi wallahi sauri kai maganinsa yi sauri kai waje da shi yan uwa idan an zo bayani akan tauhidi babu mujamala babu mudahana babu jin kunya babu cewa a'a a isa sauci kan tauhidi ba a yin wannan dukkanin manzannin Allah da annabawan Allah abinda suka zo tabbatarwa kenan duk wani annabi da kaga mutanensa sun yi fada da shi ba su yi fada da shi ba dan yana neman wani abu nasu na duniya yan uwa yana neman su kadaita Allah ne su yi tauhidi su dina shirka shikenan kawai duk annabawan Allah gaba ɗaya tun daga kan manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga kan manzo na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen su sun yi yaƙi da su ne sun yaƙe su sun so su kashe su su nemi ransu saboda abu ɗaya saboda tabbatar da tauhidi ba don wani abu ba kada ku manta a cikin mutanensu akwai nasu akwai ƴan uwansu akwai iyayensu annabi ibrahim alaihi salam daga cikin mutanen da ya kira akwai mahaifinsa wanda ya haife shi annabi nuhu alaihi salam akwai ɗansa akwai matarsa annabi lutu alaihi salam akwai matarsa duk waɗanda suka bijirewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai danginsa wannan su abu lahab da kake ji dukkaninsu dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma sun yi yaƙi da annabi sun so su ɗauransa me ya musu dan ya ce a kaɗaita allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai to shi sa idan abu ya shafi tauhidi yan uwa babu mudahana babu mujamala karara ake fitowa a yi bayani duk wanda ya wasa da tauhidi dole ne a yi challenge ɗinsa dole ne a nuna masa kuskurensa dole ne a nuna masa bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne ba a wasa ga cikin abin da zai nuna maka girman tauhidi ga wasu abubuwa kamar guda biyar abu na farko tauhidi shine farkon wajibi da ba a neman bawa ya yi wani abu kafin tauhidi ba za ka yi sallah Allah ya karɓa ba ba za ka yi azumi Allah ya karɓa ba ba za ka yi zakka Allah ya karɓa ba ba za ka je aikin hajji aikin hajjin ka iya maka tasiri ba matuƙar baka da tauhidi shine abu na farko ka kadaita Allah subhanahu wata'ala ka kore masa dukkanin ababen tarayya shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah Allah ya ce da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka sani ya rasulullah kaga sai aka ce masa ka sani farkon abin da za ka fara sani shine me la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shine abu na farko da ake buƙatar ka da shi komai za ka ɗora shi ne ƙarƙashin wannan shine asasin shine foundation ɗin komai za ka ɗora shi ne a kai komai da ka sani za ka ɗora shi ne a kai idan babu shi kai wasa da shi kamar gini ne da za ka yi shi mai hawa goma sai ka je kai foundation ɗinsa rubabbe mara kyau me kake tsammani ka halakar da kanka ka yi asarar dukiyarka za a yi asarar rayuka to haka foundation ɗin tauhidin da aka ɗora shi mara kyau yake saboda komai a kansa yake Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace lokacin da ma'azu ɗan jabal Allah ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake shi zuwa yaman domin kiransu zuwa ga tauhidi da ta Allah subhanahu wa ta'ala abinda annabi ya ce masa falyakun ya kasance awwala ma tad'uhum farko abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shine ila ay wahidullah shine su ta Allah shine abu na farko annabi ya tura shi ne domin ya je musu wa'azi ya kiraye su zuwa ga abin da suke na bauta wanda ba Allah ba su daina annabi ya ce farkon abin da zaka kiraye su ba sallah ba ba azumi ba ba duk wani aikin da'a ba ka ce su kaɗaita Allah su yi tauhidi su yi tauhidi annabi ya ce idan kaga sun naƙalci wannan sun iya tauhidi sun san ba wanda ake bautawa sai Allah an korewa Allah dukkanin ababen tarayya a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa biyar da ake yi sai tauhidi ya zauna sannan sallah take shiga ɗan uwana masu albarka abu na biyu saboda tauhidi ne Allah maɗaukakin sarki ya halicci duk wata halitta da ka sani hikimar samar da halittu gaba ɗaya mafi girman hikimar shine ibadatu rabbil ibad bautar ubangijin bayi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budin ai illa liwahiduni Allah ya ce ban halicci aljan ba ban halicci mutum ba waɗannan ba su ne ba su ne waɗanda aka ɗora ta kalifanci ba su ne sai Allah ce to ban halice su ba illa li ya'budun ai illa li wahiduni sai dan su kadaita ni saboda ka da ni da kai da kowa hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya halice mu wallahi ba dan mu zaman duniya bane ba dan mu tara abin duniya bane ba dan mu kasuwanci mu karatu mu karatun boko mu kaza a'a duk wannan suna taimaka mana ne don wannan shine illa liya abudu ne don kawai abu kaɗai ta Allah don haka Allah ya halicce mu duk abin da kake ka sani kana yin sa ne don ya taimaka maka kai me ka kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kaga baya taimaka maka wajen kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki ko menene to lallai ka shiga ka sauka daga asalin dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka domin sa ‘yan uwana masu albarka abu na uku lalle tauhidi shine mafi girman haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da yake da shi akan bayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce da ma'azu ɗan jabal ce ya mu'az wata rana annabi ya ɗauki ma'azu a bayan jakinsa a bayan dabbarsa annabi ya ce ya mu'az a tadari ma haƙƙullahi alal ibad ya mu'azu shin ka san menene haƙƙin da Allah yake da shi a kaina da kanka da kowa da kowa ka sani ma'azu ya ce Allah da manzansa su suka fi sani ya rasulullah annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya karantar da shi ya ce haƙƙin Allah a kan bayi shine su bautata masa kada su haɗa shi da kowa a cikin bauta tauhidi kenan mafi girman haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala yake da shi akan bayi kenan abu na hudu yan uwana masu albarka lalle in sarki ya karɓi aikin mutum idan ya yi shi duk aikin da muka yi kamar yadda na faɗa a baya wallahi Allah ba zai karɓe shi ba in baka da tauhidi babu ruwan Allah maɗaukakin sarki da aikin ka idan ka cika duniya kana cewa kai musulmi ne kai masoyin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kana gefe kana shirka wallahi babu ruwan Allah da aikin ka ko ya cika duniyar nan yadda aikin mutum zai zama shine wallazi na kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab Allah ce waɗanda suka yi kafirci a amaluhum kasarabin biqi'atin ayyukansu yadda ya su kasance kamar kawalwale ne ake ce mata ko menene irin yadda idan ana rana kana tafiya akan titi can nesa ya kake hango titin kamar ga ruwa nan a kwance ka ga wannan ruwan da kake gani a idan ka da ka je sai dai ka ga titi ne a kwance babu ruwa a wajen haka masu kafirci za su hango aikin ranar tashin alkiyama wallahi duk wanda ba shi da tauhidi yake jingina wa Allah shirka yake ɗaukan aikin Allah subhanahu wata'ala da haƙƙin Allah ya ba wani mutum wallahi haka Allah maɗaukin sarki ce zai gani ranar tashin alkiyama a amaluhum kasarabin biqiatin yahsabuhu dhama'anu ma'a mai jin kishirwa zai rinka tsammani ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai ya zo gurin da yake tsammani ruwa ne lam yajiduhu shay'a ba abin da zai samu sai ga babu komai fawajadallahu indahu fawaffahu hisaba sai ga Allah a wajen yana jiransa Allah ya cika masa hisabinsa na kafirci dai saboda ka babu wani aiki da mutum zai yi ya tsiraita aikin da tauhidi Allah ya karɓi aikinsa babu shi kowane ne lallai mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala abin da ya gaya mana game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce walaƙad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika la in asharakta لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فإنا لله وإنا إليه راجعون ينقوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم mafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa hakika mun yi wahayi a gare ka mun yi wahayi ga manzanni da annabawan da suke kafin ka la in asharakta ya rasulullah idan da za ka yi shirka Allah ya ce la ya haɓaɓan na amaluka wallahi sai Allah ya lalata aikinka gaba ɗaya ‘yan uwa annabi Muhammad Allah yake gaya wannan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idan ya shirka wallahi sai ya lalata aikinsa tare da cewa Allah ya san ba zai shirka ba hasha wa kalla amma wai abin da bahaushe yake cewa tauna tsakuwa ake dan aya ta ji tsoro kai da ni sai mu je mu jingina wa Allah abokin tarayya mu ɗauki haƙƙin Allah mu ba wani kuma wai kana tsammani kai yanzu kai yanzu musulmi ne kai kai na tsammani ka yanzu aljanna kake jira kai mai bin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wallahi wadara kai ce kawai babu wannan maganar kwata kwata akwai Abdullahi bin Juda'an ɗaya ne daga cikin mutanen da suka rayu lokacin jahiliya na na isha Allah ƙara mata yadda ta ce ya rasulullah abdullahi bin juda'an mutumin kirki ne yana yi wa mutane garar baki baki yana hada mu duk bakin da aka ce sun zo zai hada musu garar baki yana sada zumunci duk wanda ke cikin bala'i da bashi zai biya masa bashi yana kyautata makotaka duk wata nagarta da kake bukata a wajen mutum abdullahi bin juda'an ya cika ta ta gama yabansa ta ce ya rasulullah hal yanfa'uhu zalik wannan aikin da yake zai amfane shi annabi ce la ya aisha ce wallahi ba zai amfane shi ba me dalili saboda tun da yake bai taba cewa Allah ka gafarta mun zunubi na ba ranar tashin alkiyama shine bai taba yin kalmar shahada ba bai taba kalmar shahada ba bai yi tauhidi ba ina sada zumuncinsa ina nagartarsa ina aikin alkhairinsa sa ina tanadin garar baki da yake baki wallahi di ya tashi a banza tun da bashi da tauhidi tauhidi shine asasi yan uwa haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gana na Aisha yan uwa na masu albarka lallai tauhidi shine asasin karbar kowanne irin aiki sharadi ne daga cikin sharadin karbar aiki kai bar ma ikhlasi ikhlasi shine tauhidin ma gaba daya da takalif da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana an dora mana su ne saboda ikhlasi saboda tabbatar da ikhlasi Allah ya ce ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba umarce su ba da komai sai dan su bauta Allah madaukakin sarki mukhlisina suna tantance suna tsantsance addini zuwa ga Allah su yi shi dan shi shi kadai ba tare da jingina masa abokan tarayya ba yan uwa duk wata ibada da ka sani ana yi zaka ga Allah madaukakin sarki ne ya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana ita ne dan a nuna maka wani alam ne daga cikin daga cikin alamar tauhid tauhidi take alamta maka dauki kiran sallah idan aka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ana kiran sallah abinda ake nuna maka shine tauhidi ake alamta maka Allah shi shi kadai ne tashi ka je ka bauta masa babu wani wanda ake masa irin wannan sai shi babu idan ka zo buɗe sallah kabbara harama da za ka yi ka ce Allahu akbar abinda kake cewa shine Allah shine mafi girma girman da babu wanda ke da shi sai shi tauhidi yake tabbatar maka tasbihin da kake a cikin sallah da ruku'un da kake a cikin sallah da duk abin da kake a cikin sallah za ga suna alamta maka Allah shine kadai subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim babu kamar sa shi shi kadai ne duk abin da yake alamta maka kenan don uwana mai albarka ɗauki zakka tana alamta maka tauhidi ne so ake wai a raba ka daga bautar dukiya zuwa bautar ubangijin dukiya yadda muke lanƙe dukiya a cikin zuciya muke ji kamar ita ce ruhinmu sa nuna maka a'a akwai wanda ya halicci dukiyar ya baka ita shi ake bauta wannan ka sa ta a hannun ka fitar da ita daga zuciyarka ɗauki ka so ka za bayar da ita ɗauki azumin da kake wani sirri ne tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki wanda yake alamta ikhlasi ba wani wanda ake wa aiki sai Allah maɗaukakin sarki kai kaɗai daga kai sai kai amma an ce kakka ci kakka sha kuma baka ci ka sha ba dan wa kai dan Allah wannan tauhidi kenan ɗauki aikin hajji daga kan talbiya da zaka fara me yake alamta maka aikin hajji labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka la shari baka da abokin tarayya tauhidi kenan shi sa lokacin da Jabir dan Abdullahi al-Ansari yake ba mu labarin hajjin Annabi tsira da Alaihi wasallam bit tauhid Annabi sai ya fara da tauhidi me yake nufi da tauhidi shine wai talbiya ya kira talbiya da tauhidi saboda ta kunshi me kadai ta Allah subhanahu wataala yan uwana masu albarka abu na biyar tauhidi shine asalin da'awar manzanni gaba daya duk wani manzo abin da yasa Allah madaukakin sarki ya turo shi ya bashi littafi shine dan ya zo ya tabbatar da tauhidi don ya zo ya hana bauta ko kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce, walaƙadu ba afna fi kulli ummatin rasulan, a ni ibudullaha waje ta nibi tsagut. Hakika mun aiko a cikin kowace al'umma manzo, me manzan yake yi shine a ni ibudullaha ku bauta Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai, waje ta nibi tsaguta ku nisanci tsagutu. Shi ne ma'anar la ilaha illallahu ɗin ai, la ilaha illallahu shi ne ibudullaha waje ta nibi tsaguta. dukkanin manzanni da annabawan Allah subhanahu wata'ala da ya aiko babu wani annabi face sai ka jina cewa da al'ummarsa ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bauta Allah ba ku da wani abin bauta ba ku da abin kira ba ku da abin neman taimako ba wanda ake miƙa buƙatu zuwa gare shi irin buƙatar da ba mai yi sai shi illa illallah sai shi subhanahu wata'ala ma lakum min ilahin ghairu duk annaba abin da suke ga mutane su kenan annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar tabbatar da tauhidi ba daga lokacin da Allah ya turo shi ya ce masa ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir daga lokacin annabi bai bar tabbatar da tauhidi ba a lokacin da yake cikin tsanani a lokacin da yake shi shi kadai a lokacin da yake cikin mutane lokacin da aka kewaye su lokacin da aka daina mu'amala da su da danginsa tsawon shekara uku annabi bai daina tabbatar da tauhidi ba lokacin da ake tsananin neman sa za a kashe shi a kawo shi a rai ko a mace annabi bai daina tabbatar da tauhidi ba lokacin da yake kan hanyar madina bai daina tabbatar da tauhidi ba lokacin da yake cikin garin madina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai daina tabbatar da tauhidi ba gaba ɗaya rayuwarsa ta tafi ne shekara 23 sa sun tafi ne akan tauhidi yan uwana masu albarka yan uwa sai dai kash a wannan lokaci da annabi Muhammad tsira da aminci tsara ya shaidar da sabansa cewa na isar suka ce ka isar na isar ka isar ya ce ya ubangiji ka shaida Allahumma shahad Allahumma shahad annabi ya gama aikinsa ya tafi ga Allah madaukakin sarki kada ballagar risala wa addal amana ونسح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء a lokacin kuma aka samu wasu da sunan musulunci suke neman mai da mu baya suke ƙoƙarin lalata wannan da'awar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shekara 23 suna kiran sunayen wasu wanda ba Allah ba suna ɗaukar haƙƙin Allah maɗaukin sarki suna ba wani kuna ji kirkiri ake sarrahawa da sunan kuma musulunci kuma abin takaici abin da ya ƙara taya min da hankali shine sai kaga wasu da sunan musulmi sun fito suna goya musu baya wallahi ba a mujamala akan abin da ya shafi tauhidi wallahi zaka shiga wuta mutum zai shiga wuta ba a mujamala idan mutum ya yi shirka yi masa nasiha ya dawo musulunci in ba zai iya ba barranta da shi ka koma gefe ba a ba da kariya ko gidan ku ɗaya ko mahaifinka ne annabi ibrahim barranta ya da babansa saboda saboda gunki yake bautatawa kuna gani yadda ake samun wasu mutane da sunan musulunci sun je suna roƙon wani suna roƙon wani kabari wai suna kai masa kukan halin da ake ciki wai a taimake su mutane suna cikin bala'i fetur yayi tsada ba a iya ziyara ku duba mutum yana kwance a cikin kabari mutum yana kwance a cikin kabari bai san halinsa ba bai san inda yake ba bai sanya Allah zai da shi ba wallahi bai sanya Allah zai da shi ba amma wai shi wasu suka je suka tsaya suke roƙo wai ya taimaka wa Najeriya ana cikin bala'i ni dai bana buƙatar irin wani taimakon wallahi wannan wallahi idan wannan ba shirka bace fir'auna da hamana da abu jalib ba shirka ba in dai ba wannan ba kafirci bane to babu wani kafirci a duniya abin da ya ban mamaki shine wasu daga cikin mutane sai kaga sun fito wasu na cewa haka ake tawassuli kana roƙon mutum kirikiri ku duba yadda ake ɗaukar haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ake ba wasu mutane wani mutum ya zauna akan kujera wani tsoho yana cewa mutane ko ba sa sallah shi zai sa su aljanna matukar suna bin ɗariƙarsa su ko ba sa sallah ce ni zan sa su aljanna ka taɓa ji annabi ya ce zan sa wani aljanna ka taɓa ji amma shi ya ce wa wallahi ko ba ka sallah shi zai sa ka aljanna kana ji yan uwa irin waɗannan abubuwan ba abin komedi ba ne wasu suna ɗauka wai abin komedi ne sai a ɗauko kilif irin wannan wa ana yaɗawa mutane suna shirka suna yada abubuwan da suke haƙƙin Allah ne ana ba wasu mutane kuna kuna comedy wallahi idan ka dau wannan ka yada kai ma ka shiga ciki duk lokacin da ake wani abu na saban Allah ko izgili wa ayoyin Allah idan ka zauna a wajen ma kawai ko zuciyarka bata yadda da abin ba amma kana zauna a wajen idan aka tashi rubuta alaki hadda kai za a rubuta kai da su duk ɗaya ne ballantana ka ɗauka ka yada wa qad nazzala alaikum an idza sami'tum ayati llah yukfaru biha ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير الله يتشع إنكم إذن مثلهم كيدا su duk ɗaya ne wai saboda sunan comedy kana so ka samu following da like wai ka ɗauki shirka ka rinka yaɗawa kana dariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu muka zama haka shirka ta ne mana daɗi yan uwa duk wata musifa da kake ji wallahi wannan shirka ta fi shi bala'i ta fi zina ta fi luwaɗi ta fi su wannan bellatirji da suke kashe mutane su yi mutane faɗi wallahi wannan bala'in ya fi su bellatirji wallahi wannan bala'in ya fi su bellatirji bala'i ba wani bala'i da ke sama da shirka yan uwana masu albarka dole ne dole ne mu farka daga baccin da muke malamai iyayena da ɗaliban ilimi yan uwana dole ne a rakkaza yanzu wajen karantar da tauhidi a karantar da mutane waye Allah subhanahu wata'ala haƙƙin Allah maɗaukakin sarki nasa ne shi shi kaɗai ba a tare ta shi da kowa a daina ɗaukar haƙƙin Allah ana ba wani mutum ka ji ya ce wai duk wanda ya bi shi duk wanda ya bi shi duk zunubin da zai sa shi aljanna dan Allah wani irin mutum ne ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا wai duk wanda ya bi shi wallahi zai sa shi aljanna duk zunubin da ya aikata sa mutum aljanna haƙƙin waye wannan ba zancen kungiya kaza bane ko ɗariƙa kaza zance ne na Allah subhanahu wataala da manzansa zance ne na tauhidi zance ne na kaɗaita Allah ko ina kake ka san haɗa Allah da wani haramun ne haɗa Allah da wani kafirci ne dole ne sai mun karantar da kanmu menene tauhidi me kaɗaita Allah a daina ɗaukar haƙƙin Allah subhanahu wataala ana ba wani Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu Allah kada ka kama mu da laifin wasu wawaye daga cikin mu Allah kada ka kama mu da laifin wawaye daga cikin mu Allah ka shirye da mu Allah ka gyara aqidan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu daga halin da muke ciki Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wansur ibadaka al muwahhidin واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله